ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu a yanzu yammaci ne na lahadi wadda ta daidai da sha hudu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wadda ta daidai da sha tara ga watan jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari biyu da shida daga cikin jiran giyar kasusuwa na karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya makarantar da ke nan gaskiya layout a nan zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani allah ya gafarta mushi ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi a jiya idan ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina surar da muka ji ayoyinta tun daga na farko har zuwa na tamanin da wani abu sun sauka ne sakamakon tattaunawa da ta faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗannan kiristoci na najiran yau za mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana insha Allahu ta'ala sai dai kafin nan akwai abubuwa guda biyu abu na farko akwai tambayoyi da za mu gabatar da faɗakarwa da 'yan uwa suka gabatar mana sannan abu na biyu akwai darussa da muka yi alkawali cewa za mu tattauna darussan da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi allah maɗaukakin sarki ka samu dace a gaba gare ni sannan a hannuna wato wani takaitaccen littafi ne da aka buga aka tattaro wasu surori na alkur'ani a cikin shi a inda wani daga cikin yan uwa ya gabatar da tambaya ko neman ƙarin bayani ko faɗakar da al'umma game da ina halaccin tsitsinto wasu daga cikin surori na alkur'ani a kaiwa wato masu bige-bigen takaddu masu printing press su buga waɗannan takardu ko su buga waɗannan surori a matsayin wasu selections ne na surorin alkur'ani idan za a yi biki ko suna ko wani taro ko wani abu makamancin wannan kamar yadda wannan aka buga wannan da ke ɗauke da waɗannan surori suratul kahafi da suratul mulki da wasu daga cikin surori na alkur'ani ya kamata mu sani jama'a wannan ba daidai ba ne zaɓar wasu daga cikin surori na alkur'ani a buga su kamar yadda aka buga wannan da makamantan wannan ko walima in ta kama ake yin haka ko a yi kalanda a rubuta ayatul kursi a manna a ɗaki ko kuma a yi kamar irin wannan jama'a ba daidai ba ne kuma wannan yana daga cikin nau'i na wulakanta alkur'ani don hargitsa surorin alkur'ani ba a yadda suke a jira ba wannan ya saba wa shiriyar salaf ya shi saba wa abin da aka nakalto daga malaman farko don a yadda kaga alkur'ani tun daga jerantuwar ayoyin shi da kalmomin shi da surorin shi al'amari ne tauƙifi wato haka aka samo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin shi aka jeranta surori na alƙur'ani kamar yadda ayoyin alƙur'ani da umarnin shi aka jera su haka surorin alƙur'ani wato ba ijtihadi ne na sahabbai ba kamar yadda ayoyin suke annabi ne ya shirya su a cikin surorin haka surorin alkur'ani suke a jere da jerantawar da annabi ya yi da kamar yadda shi kanshi jibrilu ya jeranta mishi kamar yadda haka yake a cikin lauhul mahafuzi a saman duniya wato baitul izza haka kuma yake a cikin wato lauhul mahafuzi da ke can sama ta bakwai don haka hargitsa surorin alkur'ani jama'a ba daidai ba ne mun fahimta da kyau jama'a don haka da surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani da kalmomin alkur'ani a yadda suke a tsare a jere a cikin alkur'ani a haka ake so ka basu ba daidai bane ka ɗauko wannan sura yanzu misali kun ganin suratul kahfi sannan sai suratu yasin sai suratul dukhan sai suratul rahman sai suratul waqi'a sai suratul mulk kun ga duka waɗannan surorin ba wai a yadda suke a jere ba ne maganar da take daidai game da jeranta surori na alkur'ani jama'a al'amari ne tauƙifi ma'ana babu ijtihadin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya tabbata a cikin hadisi da limamu abu dawud ya ruwaito da imamu ahmad a cikin kitabul musnad annabi sallallahu alaihi wasallama da faɗin shi da umarnin shi ya jeranta surori na alkur'ani a inda ya ware waɗancan masu tsawo ya kira su da sabu'u tiwal sannan aka kira wasu mi'un sannan aka kira wasu masani sannan aka kira wasu mufassal a cikin mufassal aka kasa su kashi uku akwai tiwalul mufassal sannan akwai ausatul mufassal sannan akwai qisarul mufassal wannan hadisin shine dalili mafi girma da malamai suka yi riko da shi akan cewa lallai surori na alkur'ani a yadda ka gansu a jere daga fatiha bakara ali imran nisa'i ma'ida an'ami arafi anfali tauba yunus hudu yusuf har zuwa suratul nas a haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su a jere ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana ba wai tartibin saukar da su ba a yadda suke a tartibansu a haka Allah maɗaukakin sarki yake so kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai waɗanda suke marubuta alƙur'ani suka naƙalta daga gare shi nan kurkusa a matsayinka na ɗalibin ilimi ka iya duba littafin at-tabsiratu fi ulumil qur'an nan kurkusa kenan idan kuma kana da buƙatar shiga cikin manya-manyan littattafai ka iya karanta littafin al-ittiqan fi ulumil qur'an na al-imam suyuti da littafin wato kitabul masahif na al-imam abubakar ibnu abi dawud da littafin wani malami na manta sunan malamin amma cikakken sunan littafin al-muthaf fi ahkamil mushaf ka iya karanta littafin abdullahi gwandu fara'idul jalila wasa'idul fawa'idil jamila fi ulumil qur'ani ya tattauna waɗannan matsalolin insha Allah ta'ala don haka jama'a musamman masu buga irin waɗannan takaddun su ji tsoron Allah ko an kawo musu ba daidai bane su buga Allah maɗaukakin sarki ka samu dace tambaya ta biyu yake cewa shin da gaske ne wai ibn sirina ma'ana muhammad ibn sirin dan shi'a ne kuma yaya ya mutu abinda na sani ibn sirin ba dan shi'a ba ne ban san wata magana wacce ba wannan ba wallahu a'lam tambayar shi ta biyu yake cewa menene gaskiyar maganar cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana filin da za a yi tashin kiyama a cikin duniya Allah ban san wannan ba Allahu a'lam ban sani ba an fahimta da kyau jama'a tambayar shi ta uku yake cewa malam me za ka ce to an kai na ce wani abu jama'a ma'ana me za ka ce akan rashin sa hula da ake yi a yau a tsakanin matasa mana matasa rashin sa hula da suke yi gadara ta ci gida kenan ku to Allah shi kiyaye zama ba mutunci wani yana daga cikin kamala ta namiji musamman musulmi ya zamto yana sa hula ko yana sanya rawani ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace akwai tambaya ɗaya da ya kamata mu shigar kafin mu ɗora mu ci gaba akwai ɗaya daga cikin yan uwa da ya rubutu tambaya a ƙarƙashin hadisan da muka karanta a sa'ad da muka zo fassara waccan aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه a inda in ban manta ba muka karanto hadisin bukhari da muslim hadisin da imamu ahmad har wa yau ya fitar da shi hadisin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana saukar annabi isa a inda ya ce layanzilan na fi kumubnu maryama hakaman adalan a inda har annabi ya bayyana annabi isa zai karya cross zai kashe alade da sauransu a ciki na daga cikin ayyukan da annabi isa zai kamar yadda lafazin hadisin ya bayyana wa yada'ul jizya dan uwa yana tambaya ne game da me ake nufi da wa yada'ul jizya shin zai sauke jizya akan wato kiristoci waɗanda suke kafiran amana taxation da ke kansu wanda ya waje ba su bai wa musulmi zai sauke koko zai ɗora musu jizya a asali abinda hadithin yake nufi zai sauke jizya don ai hadithin kamar yadda wasu lafuzza da wasu hadithi sun bayyana cewa babu wani kafiri kirista ko ahalul kitabi da zai ji ƙanshin annabi isa face sai ya mutu sannan ƙanshin shi ko numfashin shi yana ƙarewa ne inda site ɗin shi wato idan shi ganin shi ya kai kenan kaga ashe ba ɗora musu jizya zai ba a yakar su zai jizyar ce da ke kansu zai sauke musu ita ina fata ɗan uwa ya fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace mun kwana a aya ta saba'in da tara zuwa tamanin daidai a suratu ali imrana faɗin allah maɗaukakin sarki ma kana li basharin an yu'tiyahu allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji mayar da martani ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ahalul kitabi musamman kiristoci don ayoyin da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin kafirai ya bayyana ƙarairai da suke kira suke dangantawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi kuma Allah sai ya bayyana ƙaryar da suka ƙirƙira suka danganta wa annabin Allah annabi Isa a sa'ad da suka riya cewa annabi isa shi ya umarce su da su bauta mushi allah maɗaukakin sarki ya ce ma kana li basharin bai dace ga wani mutum ba ɗan adam an yi kutiyahu kitaba don allah ya ba shi littafi wal hukuma allah ya ba shi fahimtar wannan littafi da hukunci wannubuwata don Allah ya ba shi annabta summa ya kula linnasi kunu ibadan li min dunillah sannan kuma ya dawo yana cewa mutane da ku kasance bayi gare ni ku zama masu bauta mini ku rabu da Allah wato ku bauta min ku rabu da Allah ba zai yi wani annabi ko wani da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabta ko littafi ko hukunci ya faɗi haka ba walakin sai dai su annabawa cewa suke kuno rabbaniyina ku zama malaman Allah masu ilimi masu karantar da ilimi sannan masu tsantsanta bauta kaɗai ga Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba da abinda kuke koyo na littafi wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuke karantarwa a aya ta gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya amurakum kuma ba zai yiwu wannan shi mutumi da Allah ya bai wa littafi da hukunci da annabta ba ba zai yiwu ya umarce ku ba an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ku riki mala'iku ku riki annabawa a matsayin alloli ku rabu da Allah ba zai yiwu wani daga cikin annabawa ya umarce ku da ku riki wani Allah a matsayin abin bauta ba a ya amurkun bil kufri ba da antum muslimun shi zai umarce ku da ku kafircewa Allah bayan kun miƙa wuya kun sallama wa Allah haka ba zai taɓa yiwuwa ba a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya mayarwa da kiristoci martani akan cewa da suka yi isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi shi ya umarce su da su bauta wa Allah shi ya umarce su da su bauta mishi koma bayan Allah wannan ayar mayar da martani ce a gare su wannan ayar idan ba mu manta ba a makon ko a jiya ko a shekaran jiya jama'a mun karanta ta sannan mun fassara ta mun fitar da ma'anoninta a takaice sai dai kamar yadda wato na alkawarta mana a karatuttukan da suka gabata cewa akwai darussa da za mu tattauna game da ayoyin da muka karanto tun daga aya ta 60 har zuwa aya ta wato asalin 69 zuwa 70 sai da za mu jinkirtar da wannan tattaunawa sai mun karasa karanta waɗannan ayoyin don mu tattauna darussan da ke cikinsu gaba ɗaya muna fatan allah maɗaukakin sarki ka taimake mu a yau za mu tashi aya ta tamanin da ɗaya faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله تعالى يتشي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كتنا والأمر كياك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أخذ الله ميثاق النبيين أسعد الله مدوك كنسركي يرك القول النباوة لما آتيتكم من كتاب cewa duk abin da na ba ku na littafi wa hikmatin haka duk abin da na ba ku na hikima da fahimta a cikin addini summa ja'akum rasulun sannan sai wannan manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana mai gasgata abin da ke tare da ku na littafi alkawali da nai da ku shine la tu'minunna bihi lallai ku annabawa za ku yi imani da wannan manzo wala tansurunna kuma za ku taimake shi gurin idar da saƙon Allah maɗaukakin sarki alkawali ne Allah maɗaukakin sarki da annabawa babu wani annabi face sai da Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawali da shi annabi Adamu haka annabi Nuhu haka annabi Ibrahim da sauran annabawa waɗanda suka biyo baya har ya zuwa ga annabin kusa da na ƙarke annabi Isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi alkawalin da Allah ya wato ya da waɗannan annabawa gaba ɗai shine duk littafin da aka baka duk wata hikima da Allah maɗaukakin sarki ya baka ya saukar maka na fahimtar wannan littafi duk yadda kake da ilimi duk yadda Allah ya saukar maka da littafi idan manzon nan ya zo maka alkawalin Allah shine za ka saki littafin ka bi nashi za ka ja al'ummar da aka aike ka zuwa gare su ka ja su gaba ɗaya ku tafi wurin wannan annabi ku yi imani da shi sannan za ka taimake shi kai da mutanenka wurin idar da saƙon Allah shine la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da wannan annabi walatan surunnahu sannan za ku taimake shi gurin idar da saƙo da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi kala Allah maɗaukakin sarki ya ce da kowanne cikin waɗannan annabawa a akarartum kun tabbatar da wannan alkawali da kuka ɗauka wa akhadtum ala zalikum isri sannan kun riƙi akan wannan alkawali kun riki wato alkawali na kun riki alkawali na cewa za ku yi imani da wannan manzo sannan za ku bi shi za ku taimake shi akhadtum ala zalikum isri akan haka kun riki alkawali na isri ai ahadi kamar yadda aka samu fassarori daga sahabbai musamman sayyidina abdullahi dan abbasin da tabi'ai mujahid da ikrima da sauransu kamar yadda aka samu manya-manyan malamai suka fitar da wannan asarai daga waɗannan wato malamai daga tabi'ai ibnu abi hatim a cikin kitabun tafsiri da alimamu tabari a cikin wato kitabul jami wato wa akhadtum ala zalikum isri kuma kuka riki alkawalina akan haka hakan shine imani da wannan manzo da kuma taimaka mashi kun riki alkawali akan haka Allah ya ce da annabawa gaba ɗai kalu annabawa sai suka amsa wa Allah suka ce a ƙararna mun tabbatar da alkawalinka ya Allah kala Allah sai ya ce da su fashahadu to ku yi shaida ma'ana ku yi shaida da junanku sashen ku yayi wa sashe shaida akan wannan alkawali wa ana ma'akum mina shahidina kuma ni ma ina tare da ku daga cikin waɗanda za su yi shaida akan cewa kun yi alkawalin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma kun yi alkawalin imani da shi kamar yadda kun ɗauki alkawalin taimaka mashi Allah ya ce faman tawalla ba'da zalik duk wanda ya juya baya daga cikin mabiyanku bayan wannan alkawali da kuka ɗauka don alkawalin annabawa to mabiyan annabawan suna biye da nauyin wannan alkawali da annabawansu suka ɗauka ina fata da ma mun fahimta yadda annabi musa ya ɗauki alkawali na imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallama da taimaka mashi gudun idar da saƙon allah to wannan alkawali yana wuyan banu isra'ila don su suna biye da shi ne ina fata an fahimta haka alkawali da annabi isa ya ɗauka na taimakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to yana kan kiristoci na inda wannan manzo zai bayyana a zamunan su to za su bi shi da su da mutanen shi su yi imani da shi za su taimaka mashi to da yake bai bayyana a zamanin su ba kenan alkawalin da annabawan suka ɗauka to alkawali ne da ke wuyan mabiyansu ina fata mun fahimta don haka Allah ya ce faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya juya baya daga cikin ku ko mabiya annabawa waɗanda suke biye da annabawan suka juya baya ba'da zalika ai ba'da zalika al-mithaq wal ahd bayan wannan alkawali da annabawansu suka ɗauka su ɗin suka juya baya suka warware alkawali fa'ula'ika humul fasiquna waɗannan to su ne waɗanda suka fice daga ɗa'ar Allah maɗaukakin sarki su ne waɗanda suka yi wa Allah fito na fito su ne waɗanda suka walware alkawalin Allah bayan sun ƙulla shi wannan ayar jama'a aya ta tamanin da ɗaya a wannan suwa ta Ali Imrana malamai na tafsiri tun daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suka biyo bayansu sun yi saɓani game da fassararta shin Allah maɗaukakin sarki alƙawali da annabawan ya yi ko ko a'a ya yi alƙawali ne da mutanen annabawan ma'ana waɗanda aka aiki annabawan zuwa gare su idan yahudu ne idan nasara ne kaga ahlul kitabi kenan shin Allah da annabawan su yi alkawali ko ku yayi alkawali ne da su mutanen da aka aiki wa annabawa zuwa gare su an samo asari daga ɗaya daga cikin tabi'ai mujahid ibn jabar allah maɗaukakin sarki ka gafarta mishi yake cewa sam wannan alkawali ba da annabawa aka yi ba alkawali ne da aka yi da mabiya annabawa kuma wannan alkawali an yi shi ne tun sa'ad da su mabiya annabawa suna tsatsan ubansu annabi adam tun sa'ad da suna alamu zar an fahimta a wannan lokaci Allah ya alkawali da su to sai aka ce da mujahid ma'ana idan za a tattauna da shi sai a ce to amma ayar Allah cewa yi wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina mithaqan nabiyina alkawalin da Allah ya rika daga annabawa kaga ashe annabawan ne aka yi alkawali da su mujahid har wa yau sai aka nakalto daga gare shi yake cewa haza khata'un min al-katib ai wannan kure ne daga wanda ya rubuci alqur'ani asali ba cewa Allah ya akhadha Allahu mithaqan nabiyina ba don haka ya ce kuskure ne aka samu gurin kwafi alkur'ani sai aka rubuta annabiyina amma asali in ji mujahid akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba abinda mujahid ya faɗi kenan ina fata mun fahimta kuma wannan riwaya haka al-imamu ibn jarir ne tabari ya ruwaice ta daga shi mujahidin a cikin kitabu tafsiri a ƙarƙashin fassarar wannan ayar madadin utul kit- madadin annabiyina sai ya kawo utul kitaba har mujahid ya kafa hujja da masahif wato waɗannan ƙur'anai sanannu na ubayyu ɗan ka'ab ɗaya daga cikin sahabbai da abdullahi ɗan mas'udin cewa a cikin ƙur'anansu yadda ayar take a rubuce cewa Allah yi wa iz akhadha Allah mithaqal ladhina utul kitaba ba mithaqan nabiyina ba ko mun fahimta da kyau jama'a yanzu ya za a yi da wannan asarin jama'a yanzu wannan iskal ne musamman a babi da tarihi na rubutun alkur'ani mushafin ubayyu dan ka'ab da mushafin abdullahi dan mas'ud sannan ga riwaya daga mujahid ya ce mithaqan ladhina utul kitaba shine daidai mithaqan nabiyina kure ne aka samu daga masu kwafi alqur'ani jama'a za mu fita daga wannan yaya kaifal makhraj yaya za a yi a fita daga wannan wato asalin abin da kuma ga shi riwayoyin mafi yawancin malaman tafsiri sun nakalce su a cikin tafsiransu na'am jama'a mu dan tattauna mu tattauna jama'a wurin malamai za a koma na'am kamar yadda shi mujahid ya faɗi ba eh na'am kenan yanzu a cikin kwafi alkur'ani yanzu akwai kuskure na ma mustapha muna sauraron ka na'am na'am eh na'am sai a ce a lalubu sauran marubutan Qur'ani ko shi ba shi ka ce wadda ka samu kwakwin Qur'ani na'am sai a ce a lalubu sauran idan ya zo sha za a yi aji na shi sai a ce sauran ko da ya inganta kenan ma'ana ko da an ruwaici haka zuwa ga mujahid da ubayyu da abdullahi dan mas'ud bi sanadin muttasilin sahihin sai a watsar a ce sha sai a yi riko da na sauran za a wasan ba na'am
da a tabbatar cewa sauran hanyoyin da aka roji da su ya fi na su bai na su bai inganci na'am ya tabbatar ya fi na su yi sai a aji na su ya sha
na'am ba wani mai jawabi kuma jama'a na'am ga wani malami can baya na'am bismillah malam
na duba ruwa'in shin annabi ya ya ya yi ruwa'in shin wannan ruwa'in suke da annabina shin ba da ya ce ruwa ya yi in ya da ya ce na'am wani da wani ne da kowane dokin gwamna da ke wani da ke da kushi na'am ruwa wani da ke da kare shi na da wani da wani shi da da na'am malam naji jawabinka malamin nan na kusa da mu bismillah
wannan da ta baka dai ta tabbata daga mujahid kwarai da gaske
abin da rai ma na'am na'am ya ce kuna kuna ta tabbata eh sauran Qur'an na'am ai shi ne aka
kenan fa yu'tabaru riwayatuhu riwaya shadza la yu'taddu bi khilafiha la yu'taddu bi khilafiha
كان كانت سالم قراءات
tukhalifuha إذا كانت سائر القراءات تخالفها متواترة نعم
آه، تلك تعتبر شهادة فلا يدل بها na'am na'am to na ji na ka malamin can na ƙarshe baro sai mu taƙaito da kai malam na'am
wannan ruwaya dan ka saba a cikin shahada na'am na'am Mm. kenan yanzu za a ɗauko ƙa'idodi na malaman hadisi gurin tacewa da tantancewa sai a ɗora su akan wannan riwayar amma kun da ji wannan ɗaya ne daga cikin mushkila e mushkila da da gangan jama'a na ɗan sakar mana mu ɗan tattauna yana daga cikin ruɗu da shubuhohi da makiya Allah makiya addini suke tayarwa game da alkur'ani don su nuna rashin wato tabbas ɗin keke da keken alkur'ani daga wurin Allah yake sai su ce gashi ƙur'anin ma akwai kure a ciki irin wannan riwaya ta mujahid da aka ruwaito aka naƙalto wai daga aisha ta ce a cikin alkur'ani akwai kuskuren rubutu haka aka ƙara naƙaltowa wai daga sayyidina Uthmanu ya ce wai a cikin alkur'ani akwai lahani na larabci e wai aka naƙalto ya ce inna fil qur'ani lahanan wasa tuqimuhu al-arabu bi alsinatiha a cikin alkur'ani akwai lahani kuma larabawa su da kansu za su gyara wannan lahanin yana gani bai gyara ba aka ce wai ya faɗi waɗannan maganganu jama'a musamman maganar da aka nakalto ta daga Uthmanu da wacce aka nakalce ta daga Aisha duka nakalkalu ne jama'a na banza na ƙarya duka ba su tabbata ba amma abin da ya sa na tsaya akan wannan shine asarin da aka ruwaito daga tabi'i mujahid tabbatace ne zuwa ga mujahid din an fahimta to menene amsar da malamai suka bayar malamai sun ba da amsa game da wannan asarin kafin mu tafi zuwa ga amsar tukuna ku fahimci abin da ta kai ga mujahid har ya ruwaici cewa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ne ba annabiyina ba mu fahimci dalilin da ta sa a mushafin ubayyu da abdullahi dan mas'udin yake utul kitaba da ba annabiyina ba saboda a aya ta tamanin da biyu ba Allah ya ce faman tawalla ba da zalika ba duk wanda ya juya baya bayan ɗaukan wannan alkawali da rikar alkawali da ya da Allah fa ula'ika humul fasiquna sai mujahid ya ga tsam ta ya za a yi a ce waɗanda Allah ya alkawali da su ne za su juya baya jama'a zai yi annabi ya juya zai yi juya baya ba balle ya zama fasiki da haka suka ce tsam ba annabiyi na bane utul kitaba ne dan su suka juya baya ko mun fahimci dalilin da ta kai ga wannan fahimtar da wannan riwayar ma tukuna amsar da malamai suka bayar ita ce suka ce wannan asari na mujahid ko da yake ingantacce ne amma asarai kuma sun ƙara tabbata har wa yau daga gare shi shi mujahid din ta wasu hanyoyi daban waɗanda waɗancan hanyoyin su suka fi inganci sama da wannan hanyar ƙwaya ɗaya ko da ta inganta hanyar daga cikin malamai su wato yahaya ibnu abi kafirin wanda ɗaya ne daga cikin amintattu tabbatattu waɗanda riwayoyinsu daga mujahid ingantattu ne ko kuma sun mafi inganci don haka aka ce riwayar su daga, Ibn- daga mujahid afwan ta fi inganci sama da riwayar wani mutum guda da ya ruwaice ta zuwa ga mujahid ko da ta inganta mun fahimta da kyau jama'a don haka suka ce wannan riwaya kwaya ɗaya da ta zo da cewa misa kallazi na utul kitaba ake nufi ba annabiyi na ba daga mujahid suka ce ko da take ta tabbata ta fuskar isnadi amma dai shaza ce ta fuskar matani don an ruwaici kuma wasu fassarori daga shi mujahid din ya ce waɗanda Allah ya yi alkawali da su su ne annabawa ba misa ku ahalil kitabi ba kenan sai ya zama riwayar ko da take ta fuskar isnadi ingantacciya ce amma ta fuskar dirasa a kanta za a hukunta ta da shuvuz limukhalifatiha li'annaha khalafat الرواية الصحيحة khalafat riwayat al-akthar ina fata mun fahimta mutum guda ne aka roci abubuwa biyu daga gare shi masu karo da juna sai dai ɗaya ta hanya ɗaya ce ɗayan kuma ta zo ta hanyoyi da yawa sai a ce to wannan da ta zo ta hanya guda hanya ce shazza ba za a lissafa ta a cikin hanyoyi ingantattu ba ina fata mun fahimta kun ji amsar da malamai suka bayar game da asarin da aka ruwaita daga wato asalin mujahid ibn jabar ina fata mun fahimta ku ji abin da babban malami al'imamu abu hayyan al'andalusi yake faɗi a cikin littafin shi al-baharul muhib tafsiri ne jama'a al-baharul muhib ku je ku karanta jama'a yake cewa haza la yasihhu anhu wannan asarin bai tabbata daga gare shi ba ma'ana in ma ya faɗi to shaz ne ba za a inganta shi ba ya ce li'annar ruwa asiqat saboda an samu maruwaita amintattu naqalu anhu sun nakalto daga mujahid annahu qara'a annabiyina madadin utul kitaba sai karanta da annabiyina an fahimta daga cikin waɗanda suka yi wannan riwaya daga gare shi akwai abdullahi ibnu abi kathirin wa ghairihi da wasu wato marwaita makamantansu sai malam ya ce wa in sahha zalika an ghairihi in kuwa wato koda kuwa hakan cewa utul kitaba ya tabbata daga wani mujahid ka ubay ibn ka'ab da sahabi kamar ubay dan ka'ab sahabi kenan wa abdullahi ibnu mas'udin da abdullahi dan mas'udin fahuwa khata wannan kuskure ne daga sahabban ina fata da ma kun fahimta yanzu an amsa wato tambaya da ka iya tasowa game da riwayar mujahid kun fahimci amsar da kyau ko da yake ita riwayar ta tabbata zuwa gare shi amma dai ita riwayar shafici ina fata an fahimta to tambaya ta biyu ita ce yaya za a yi da masahif wato ƙur'anan waɗannan sahabban ƙur'anin abdullahi ɗan mas'ud da ƙur'anin ubayu ɗan ka'ab kusan sahabbai suna da masahifa fardiyya ko kusan kafin a tattara musulmi akan ƙur'ani ɗaya a zamanin sayyidina usmanu sahabbai alarammomi suna da nasu ƙur'anan abdullahi ɗan mas'ud yana da nashi ubayu yana da nashi sayyidina ali ibn abi talibin yana da nashi ma'ana akwai ɗaiɗaikon sahabai da kowanne yana da nashi ƙur'anin da ya kufe wa kanshi kun fahimta da kyau jama'a yanzu yaya za a yi game da mus'afi na ubayu dan ka'ab da mus'afi na abdullahi dan mas'ud da aka ruwaito a cikinsu sun ruwaici wannan aya da mifaqan ladina utul kitaba madadin mifaqan nabiyyi malamai suka ce imma wato riwayoyin da aka yi daga waɗannan masahif ɗin ƙur'ani na ubayyu da ƙur'ani na abdullahi ɗan mas'ud imma sun tabbata daga gare su wanda hakan ne ya tabbata daga gare su to ba za a kalli waɗannan ƙur'anai a matsayin madogara ba saboda ai an samu ijma'in sahabbai da musulmi akan ƙur'anin saidina Usmanu an fahimta da kuma ƙin bin wani ƙur'ani ko na waye wanda ba na Usmanu ba mun fahimta da kyau kuwa an samu ijma'in musulmi akan haɗuwa game da ƙur'anin saidina Usmanu cewa shine ƙur'anin da duk musulmi za su haɗu a kai wato ƙur'anin da aka ƙara rubuce shi da nasakin shi a zamanin Usman an fahimta kenan mushafin abdullahi dan mas'ud in ma akwai utul kitaba to ba shine madogara ba mus'afin ubayyu dan ka'ab in ma akwai utul kitaba to ba shine madogara ba kun fahimta da kyau madogara shine mushaf din da aka tattara shi a zamanin sayyidina Uthmanu wani zai ce "Ah, to ta ya za a yi ya tabbata a ƙur'anansu kuma tare da haka suka nakalto a watsar da su sai a ce na'am kware da gaske dan banda wannan akwai wasu abubuwa da suka shigar cikin mus- masahif ɗinsu ƙur'anansu wanda ba ƙur'ani ba ne sannan akwai wasu ƙur'ani wanda ba su shiga a cikin littattafansu ba bar ne mana jawabi jama'a ubayyu ɗan ka'ab a cikin mushaf ɗin shi a cikin ƙur'anin shi ya tabbatar da kunuti alkunut da ake karantawa alkunut fil witr ya saka shi a cikin ƙur'anin shi a matsayin aya ce daga cikin aya ko sura da ta sauka daga wurin Allah jama'a ya tabbata ubayyu ya shigar da wannan sai mu tabbatar da kunuti a matsayin ƙur'ani ba zai yiwu ba ina fata mun fahimta abdullahi dan mas'ud a cikin mushaf din shi babu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas babu a ciki to yanzu tunda babu a ciki sai mu ce a cikin qur'ani babu bi rabbil falaq da bi rabbin nas shi bai shigar da su a ciki ba kawai tunanin shi wata addu'a ce kai annabi ya bayar dan neman tsari ba qur'ani bane wannan ne ta sa jama'a kun ga lokacin da aka yi aikin rubuci alqur'ani a zamanin sayyidina Uthmanu sai dukkanin sahabbai da suka ga aikin sayyidina Uthmanu suka ga mushaf din da ayi aikin tattarawa sai suka ga yana da jaudar da ta fi tasu masahif din fardiya wannan ta sa gaba ɗaya musulmi a wannan lokaci har da waɗannan sahabban suka haɗu akan su kawo nasu masahif din a tattara a ƙona haka aka yi a zamanin sayyidina Uthmanu jama'a dan haka ubayyu ya kawo nashi abdullahi dan abbas ya kawo nashi ko da yake an samo riwaya daga sayyidina ali cewa bai kawo nashi ba sai daga baya da ya ga nagartar mushafin usmanu ya tabbatar ya fi nashi sai ya kawo nashi aka hada aka kona ina fata mun fahimta dan haka ashe riwayoyin da suka zo da mithaqal ladina utul kitaba imma sun tabbata a masahif na wasu ɗaiɗaiko daga cikin sahabbai to amma dai bai tabbata a cikin mushaf ɗin da musulmi suka yi ijma'i a kan shi a zamanin Uthmanu ba don haka duk wani mushafi duk wata riwaya ko da ta inganta in ba ta a mushafin Uthmanu la yu'taddu bi khilafiha ba kun fahimci amsar da kyau ku karanta wasu littattafai guda uku littafi na farko littafin kitabul masahif littafin babban malami abubakar ibn abi dawud sannan ka karanta littafin al-ittiqanu fi ulumil qur'an na al-imam suyuti sannan ka karanta yar gida kenan ma'ana littafin a sheikh abdullahi gwandu littafin shi mai suna fara'idul jalila ka je ka karanta wannan littafin za ka ji babi sukutun da guda ya kulla a cikin littafin shi game da abin da ya shafi wato yaya aka yi da ƙur'anan da suka yi saura bayan an tattara alƙur'ani a zamanin Uthman za ka ji babi na musamman ya kulla ya ce faslun fi ma fa'alahu Uthman bil masahif wal aktharuna mazdaqa sahaifa Uthman ma'a ma rasmuhu kad khalafa وقولهم لحن به تقيم ألسنة العرب يريد رسمه gashi nan yi ta kawowa wai duk waɗannan abubuwan da shubha din duka ya kawo su a cikin waƙe dan littafin dama waƙe ne kaje ka karanta littafin Abdullahi Gwandu cikin sauƙi jama'a ya warware mana waɗannan mas'alolin ina fata jama'a mun fahimta dan haka yanzu ya tabbata kenan da Allah madaukakin sarki ya ce وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب كتنا والأمرك السعد ألا يرك القول النباوة يي القولي دا النباوة كاغا النباوة أكي القولي دا سوء با أهل الكتاب با إنا فتا من فهمتا to sa'annan malamai game da wannan gaba sun yi sabani musamman wannan ayar cewa shin da annabawa ne aka yi alkawali koko da an- da da su mutanensu kun dai ji malamai suka ce da annabawan aka yi alkawali amma mutanen annabawan alkawalin annabawan da suka rika da Allah to yana biye da mutanensu ina fata mun fahimta wasu suka ce a'a alkawali ne Allah ya da annabawa cewa za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su taimaki annabi sannan Allah ya umarci annabawan da su yi alkawali da mutanensu kamar yadda suka ɗaukar wa Allah alkawali ina fata da mun fahimta don haka Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka tuna musu sa'ad da Allah ya riki alkawalin annabawa lama ataitukum min kitabin wannan ita ce riwayar mafi yawancin makaranta ƙur'ani lama a taitukum lama a yi malamun fataha mimun a yi mata fataha lama duk da an samu ƙira'ar hamzu ibn habibin zayyat ya zo da lima a taitukum أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم إن فتا أم fahimta. sannan ataitukum ita ce kira'ar mafi yawancin jumhur na makaranta qur'ani kamar yadda yake atainakum kuma riwaya ce da ta zo daga al'imamu nafi maula ibn umar ina fata an fahimta ma'ana riwaya ta wannan ayar cewa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum ko lima ataitukum sannan lama ataitukum ko lama atainakum waɗanda dukan su kira'o'i ne waɗanda dukan su sun tabbata a babi na karatun alkur'ani lama ataitukum min kitabin duk abin da na baku na littafi min kitabin kaga duk abin da na baku na littafi Allah ya alkawali da waɗannan annabawa ko min girman littafin wa hikmatin haka komin girman ilimi da fahimta da muka baku summa ja'akum rasulun sannan wannan manzon ya zo muku annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musaddiqun lima ma'akum yana mai gasgata abin da ke tare da ku na waɗannan littattafai cewa daga wurin Allah suke alkawalin da muka yi da ku shine za ku saki naku littafin za ku saki wannan hikimar latu'minun na bihi za ku yi imani da wannan manzo walatan surunnahu sannan za ku taimaki wannan manzo wannan hoho din nan bihi da tansurunnahu din nan yana komawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam latu'minun na bihi aibin rasul alladhi ja'a musaddiqan lima ma'akum ولتنصرنه أي الرسول إنا فاتا من فهمت سنة لتؤمنن da latansurunna to da annabawa ake ina fata an fahimta da lafazi ne na jam'i da Allah maɗaukakin sarki yake mai da shi zuwa ga annabawa latu'minunna ai antumul anbiya ku annabawa za ku yi imani da wannan manzo latansurunnahu sannan za ku taimaki wannan manzo wurin idar da saƙon Allah jama muna fahimtar ayarin da kyau malamai sun yi maganganu game da shin annabawan Allah maɗaukakin sarki tara su ya yi a wuri guda ya yi alkawali da su gaba ɗai ko ko kowane annabi shi kaɗai Allah ya yi alkawali da shi sannan annabin da ya zo bayan shi shi ma Allah ya alkawali da shi shi kaɗai har zuwa na dab da na ƙarshen su shin a tare Allah ya alkawali da su ko ko a rarrabe malamai suka ce a rarrabe Allah ya alkawali da su amma a sa'ad da Allah ya tashi ba da labarin alkawalin yadda aka yi da wancan aka yi da wancan aka yi da wancan Allah sai ya ba da labari kamar an yi alkawali da su a haɗa a lokaci guda ne ina fata mun fahimta shine ayar Allah maɗaukakin sarki yake bayyana alkawalin da ya yi da su annabawan ina fata mun fahimta Allah ya ce qala a aqrartum shin kun tabbatar da wannan alkawali wa akhadhtum ala zalikum isri sannan kun riki wannan alkawali ala zalikum alkawalin nan da kuka yi wato kun rike shi a matsayin alkawali da ba za ku saba ba qalu sai dukkanin annabawa suka ce aqrarna ya Allah mun tabbatar da wannan alkawali qala Allah sai ce fashhadu ku shaida ma'ana ku sanya junanku a matsayin shaida ai wal yashhad ba'dukum ala ba'd sashen ku yi sai shaida akan sashe cewa kun yi alkawali da Allah cewa za ku bi annabi ku taimake shi wa ana ma'akum min shahidina kuma ina tare da ku wato ina mai shaida akan kun yi wannan alkawali na bin annabin karke da kuma imani da shi wannan na daga cikin fassarar da malamai suka yi kuma ita ce fassara mafi inganci jama'a wasu malamai sun fassara wannan ayar cewa abinda ake nufi Allah ne ya yi alkawali da kowane annabi cewa idan aka turo wani annabi bayan shi to zai yi imani da wannan annabi kuma zai taimaki wannan annabi wurin idar da saƙon Allah ku fahimci bambancin wannan ma'ana da waccan misali Allah ya aiko annabi Adam Allah sai ya alkawali cewa da Adamu idan na aiko wani annabi bayan ka za ka yi imani da shi in ka riske shi za ka taimake shi gurin idar da saƙon Allah don haka kenan Allah ya yi alkawali da Adamu cewa in ya turo annabi Nuhu zai yi imani da shi zai taimake shi sannan Allah ya alkawali da annabi Nuhu in ya turo annabi Ibrahim zai imani da shi ina fata mun fahimta ma'ana kowane annabi zai imani da annabin da ya biyo bayan shi kuma zai taimake shi kun fahimta wasu suka ce wannan ita ce fassarar ayar an fahimta don haka kenan sai ya zama alkawali da Allah ya da annabi Adam to zai bi annabi Nuhu alkawalin annabi Nuhu zai bi annabi Ibrahim alkawalin annabi Ibrahim zai bi annabawan da suka zo kafin shi an fahimta haka haka annabi Musa haka annabi isa haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya zama cikamakin su na karke shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan ma'ana jama'a malamai sun raunata ta sun da'afa ta suka ce a ba haka ake nufi ba don in har kuka ce alkawali Allah ya yi da duk annabi ya yadda da annabin da za a aiko bayan shi to ai akan samu annabawa biyu fiye da biyu a zamani guda yanzu annabi ibrahim ba annabi ba ne ‘ya'yan shi biyu ismail da ishaq ba annabawa ba ne shin kenan yanzu annabi ibrahim ya bar abin da allah ya bashi na suhufi ibrahima ya rabu da shari'ar shi ya bi shari'ar ‘ya'yan shi ismailu da ishaqa ba a nakalto wannan ba ko mun fahimta wanda lazimin wannan fassara yana lazimta haka don haka malamai suka ce wannan fassara mai rauni ce malamai suka ce fassarar da tafi daidai ita ce fassarar da muka gabatar da ita babu wani annabi da Allah ya aiko sai da ya alkawali da shi akan in aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to zai bar littafin shi zai ɗauki littafin annabi zai yi imani da shi zai taimake shi wannan na nuna mana jama'a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna mana babu wani annabi face sai da Allah ya alƙawalin cewa in har annabi Muhammad ya bayyana a zamanin ka za ka bi shi ya ce eh Allah sai ce to kai alƙawali da mutanen ka in ya bayyana a zamanin su to su bi shi su saki littafin ka mun fahimta da kyau jama'a shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud da musnad limami ahmad da tirmidhi wata rana sayyidina umar ya taho wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biyo ta kasuwa sai ya haɗu da wani bayahudi sai bayahudan ya bashi wani falle na attaura wanda a ciki akwai wasu ƙa'idodi waɗanda dokoki ne da suka dace da alkur'ani sayyidina umar ya iya karatu tun a jahiliya sai ya taho da wannan takarda wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa annabi kaga wata takarda da wani ba yahudi ya bani ga dokokin da ke ciki sun dace da abin da ke cikin alkur'ani nan take aka ce sai fuskar annabi ta sauya ran shi ya ɓaci annabi ya shiga wani irin hali annabi umar yana nuna wa annabi yana duba ka gani annabi kuma ran shi ya ɓace umar bai lura ba sai da sai na abubakar ya taɓa shi haka ya ce kai ba ka gani ne ba ka ganin ya halin da annabi ya shiga ne umar da ya lura da kyau sai ya ga ran annabi ya ɓaci annabi bai ji daɗi ba nan take sai ya wurgar da wannan takarda ya yaga ya ce ya manzon Allah na tuba nan take sai annabi ya ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi Musa yana raye a taurar shi sakinta zai bi na zai alqur'ani zai riko da shi kaga akhadallahu mithaqan nabiyyin din kenan don annabi musa ba zai saba alkawari ba ina fata mun fahimta wannan na nuna mana shumuliyatu da'watul islam ganewar da'awa da kira na musulunci ina fata jama'a mun fahimta don haka allah maɗaukakin sarki ce faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya juya baya bayan wannan alkawali da ya ɗauka daga cikin kuma biya annabawa an gane fa'ula'ika humul fasiquna lallai wannan yana daga cikin fasikai asari aka ruwaito daga sayyidina ali kamar yadda ibnu jaririn da imamu ibnu abi hatim suka ruwaita daga gare shi ya ce ai faman tawalla anka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kuskura ya juya baya daga cikin su ahalul kitabi yahudu da nasara ya juya baya gare ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da hadha al-ahad bayan wannan alkawali da Allah ya rika min jami'il anbiya alkawalin da yayi da dukkanin annabawa fa ulaika humul asuna fil kufr sune masu saba wa Allah suke shiga cikin kafirci ma'ana sun shiga cikin kafirai wannan asari ingantacce ne sai na ali ya faɗi wannan kamar yadda na faɗi ibnu jaririn da al'imamu ibnu abi hatim suka ruwaita daga gare shi a cikin kitabun tafsir don haka jama'a a jimillance a takaice ma'anar wannan ayar malamai suka ce abinda allah yake nufi shine ma ba'athallahu nabiyyan babu wani annabi da allah ya aiko illa akhadha alaihi al-mithaq face sai Allah ya riki alkawali da wannan annabi alkawalin shi ne la'in bu'itha muhammadun sallallahu alaihi wasallam in har aka aiko annabi muhammad wa huwa hayyun wannan manzo yana raye la yu'minan bihi lalle wannan manzo zai imani da annabi wa la yansurannahu lalle zai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimake shi وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته كما ألا يأمر wannan annabi da ya riƙi alƙawali da al'ummashi yadda Allah ya alƙawali da shi cewa in aka aiko Muhammad zai bi shi ya taimake shi to shi ma ya yi alƙawali da al'ummar shi cewa in aka aiko Muhammad a zamaninku to za ku yi imani da shi sannan za ku bi shi ku taimake shi gurin idar da saƙon Allah ina fata mun fahimta wa amara an ya'khudha al-mithaqa ala ummatihi la in bu'itha muhammadun wa hum ahya in har aka tada annabi muhammad aka aiko shi a halin suna raye la yu'minunna bihi za su imani da shi wa la yansurunnahu kuma za su taimake shi gurin idar da saƙon Allah wannan fassara kamar yadda ka ji na karanta maka keke da keke haka aka ruwaito ta da isnadi ingantacce daga Abdullahi dan Abbasin da Sayyidina Aliyu ibn Abi Talibin Allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa yarda kenan sai ya zama dukkanin annabawa Allah ya umarce su da su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin a aiko annabi shi yasa hadisi ya tabbata jama'a cikin musnadul imami ahmad aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama mata kunta nabiyyan a wani lafazi mata kutibta nabiyyan madadin kunta kutibta tun yaushe kake annabi tun yaushe kake manzo annabi ya ce kuntu nabiyyan na kasance manzo ko kutibutu nabiyyan a wancan riwaya an rubuta ni a matsayin manzo an fahimta منذ آدم بين الطين والجسد tun annabi adam yana tsakanin ƙasa da jiki ma'ana tinkan a gama halitta annabi adam ma'ana tuntuni Allah ya rubuta cewa annabi manzon Allah ne dama kama wannan ai sananna abu ne cewa Allah ya rubuta katabba makadiral khalqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 500 amin wannan hadisi ne dama tabbatacce to ni an Allah ya rubuta annabi manzon Allah ne ku mun fahimta da kyau jama'a kaga wannan ya sha bamban da abin da yan bid'a suke cewa ai annabi shine farkon halitta wannan magana daban da maganar yan bid'a kun fahimci bambancin su jama'a dan kada wani ya ce to mu ma mun ci annabi tintini shi aka fara halittawa annabi sallallahu alaihi wasallam kutiba nabiyan kutiba aka ce mun fahimta da kyau kuwa don kada ka je ka haɗu da wasu riwayoyi na ƙarya da aka ruwaita a cikin wasu littattafai musamman littafin al'imamu abubakar jalaluddin siyubi kasan siyubi ya bayyana ƙaunar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa'ad da ya rubuta kitabul khasa'is wato darajojin da annabi kadai yake bantu da su ya rubuta littattafai mujallaji biyu khasa'is al-khasa'is al-kubra wannan ana yaba masu yubi ana jinjina mushi to amma kuma a cikin littafin sai ya tattaro har da hadisan ƙarya da mawdu'ai da munkarai na daga ciki yace a cikin hadisan da ya ambata cewa awwalu ma khalaqa Allah nura nabiyyika ya Jabir wannan sanannen hadisi na Jabir kun tuna shi wanda hadisin da ni wallahi ban a da ban san inda yake ba a bakin yan bid'a na fara jin hadisin eh kware da gaske da yan bid'a ne hadisin ya yaɗu a bakunan su cewa hasken annabi Allah ya fara halittawa hadisin jabir ne da aka ce wai jabir ya ce annabi ya faɗi awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya jabir wannan hadisin mawdu'i ne bi jami'i turuqihi jama'a duk wata hanya ta shi hadisi ne na ƙarya eh hadisin ƙarya ko to la haula wala quwwata illa billah da shi da magana fafaro ma ɗaya suke jama'a ba bambanci wallahi jama'a dan kada ka ɗauka tunda an ce annabi ya ce ka ɗauka to eh duk da dai na ƙarya ne a iya ɗauka a aiki da shi don wasu na da wannan tunanin eh tunda an ce hadisi ne yana da wata kima har na ji wani ɗan bid'a yana cewa ai hadisi mai rauni ya fi maganar ubanka haka na ji yana cewa maganar maganar ubanka in gaskiya ce ta fi hadisi mai rauni ta fi hadisin ƙarya mana dan hadisin ƙarya hadisin banza ne ƙarya ne tsinewa wanda ya kirkiri ƙaryar ma ya kamata a yi ina fata da mun fahimta don haka kunji wannan na nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan na nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani cikin annabawa face sai da Allah maɗaukakin sarki alƙawalin in an aiko annabi zai imani da shi alamai suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khatamul anbiya'i shine cikamakin annabawa e da shi aka cika shi annabta haka yace la nabiyya ba'adi babu wani annabi bayana wal muqaddamu alaihim ajma'ina kuma annabi shi ne ake gabatar da shi ta fuskar matsayi gaba da annabawa gaba ɗayansu shi ke gaba gare su wa imamahum kuma annabi shi ne limamin annabawa fi lailatul isra'i a wannan dare da aka yi tafiyar dare da annabi a sa'ad da annabi ya wuce gaba ya musu limanci a baitul maqdis aka tara mashi annabawa aka yi mishi faretinsu ya wuce gaba ya musu sallah ina fata mun gani wa shafi'un nasi fi yawmiddini kuma annabi shine wanda zai ceci mutane da izinin Allah a ranar alkiyama a ranar da al'amari zai yake cewa kowa kowa zai shiga cikin halin ni'yasu a haɗu gaba ɗaya a tafi gurin annabi adam a yabi annabi adam a ce kai ne adam kai ne wanda Allah ya halitta da hannun shi kai ne wanda Allah ya sanya mala'iku su yi mishi sujuda kai ne kaza kai ne kaza tafi wurin Allah ka roƙa mana Allah Allah ya wa kowa hisabi kowa ya san matsayinsa na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta adamu sai ce ina abin ya fi ƙarfi na ku tafi wurin wani ba ni ba ku tafi gurin nuhu a zo gurin annabi nuhu ya ce ina abin ya fi ƙarfi na a zo gurin annabi ibrahim ya ce a tafi gurin musa a zo gurin musa ya ce a tafi gurin isa ana zuwa wurin annabi isa a ce kai ne ruhun lahi kai ne kaza kai ne kaza tafi gurin Allah ka roƙa mana Allah Allah yi wa kowa hisabi na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna annabi isa sai ya ce ina abin ya fi ƙarfi na izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku tafi wurin muhammadu abdin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar bawa ne da Allah tun ya yafe mishi abin da ya taɓa yi in ma ya yi na laifi da ma wanda zai yi in ma zai tuni Allah ya yafe mishi kaga wannan daraja ce ina fata an gane ana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ana laha ana laha dama ceton nawa ne dama ceton nawa ne eh wani ceto sai manzon Allah jama'a shi ma din da izinin Allah ina fata an fahimta eh annabi ya ce sai na wuce gaba duk duniya suna bayana har da annabawa da al'ummomin su eh za su zama matsayi ɗaya suke jama'a ina fata mun fahimta annabi ya ce sai na wuce gaba na faɗi a jikin al'arshin Allah sai na yi sujuda mai sujuda na roki Allah da wasu kalmomi da nima ban san su ba a wannan lokacin a wannan halin juyin juya halin kiyama Allah zai sanar da ni su alkiyama jama'a ba ba al'amari ne na wasa ba Allah annabi ya roki Allah da waɗannan kalmomi annabi ya ce sai Allah ya rabu da ni tsawon lokacin da ya so ya rabu da ni don a lokacin Allah Allah iko gaba ɗaya na Allah ne ina fata mun fahimta Allah sai ya rabu da manzon Allah lokacin da Allah ya so ya rabu da shi sai ya daɗe can Allah sai ce da annabi irfa a ra'asak dago kanka a lokacin ba wanda ya isa Allah ya magana da shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce dago kanka irfa ra'sak saltuba ka tambayi abin da kake so za a baka wa shifa ka nemi ceto tushaffa za a baka ceto duk abin da ka nemi ceto za a baka abu na farko da annabi zai fara cewa shine ummati ummati ya Allah al'umma ta ayi musu hisabi Allah ayi musu hisabi a wannan lokaci ne Allah ya ce wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a a wannan lokaci za a aje ma'auni na auna ayyukan bayi ba za a zalunci wata rai ba wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha da mutum zai aikata wani aiki daidai da kwayar komayya Allah ya ce sai mun zo da wannan aikin Allah ya ce wa kafa bina hasibina eh wani hisabi sai mu inji Allah haka fassaran gurin yake wa kafa bina hasibina e wani hisabi sai mu ka kalli aiki daidai da kwayar zarra Allah zai zo maka da shi Allah shi kiyaye wannan na nuna mana manzon Allah ya fi kowa matsayi e wa shafi'un nas yawmal qiyamati shine zai ceci mutane da izinin Allah a ranar lahira fa yakunu sai ya zama annabi huwa al-makhsus bi hadhihi al-aya shi ake nufi da kebancewa a cikin wannan ayar kenan sun maja'akum rasulun sannan sai manzon nan ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta dan haka shine ake nufi a wannan ayar wa huwa rasulul musaddiqu lima ma'ahum annabi shine yake gasgata ko ya zo da abin da yake gasgata abin da ke hannun ahlul kitabi ko ba haka bane jama'a dan abin da annabi ya zo da shi yana gazgata abin da ke hannun annabawa ina fata mun fahimta ka karanta suratul baqara ayoyin suratul baqara Allah ya ce wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum kaga dai shine manzon Allah kun mun fahimta da kyau jama'a da maka kun ji wannan aya da Allah ya ce وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wannan lafazi guda biyu jama'a lafazan nan na latu'minunna da latansurunna lafazi ne na annabawa don asalin lafazan latu'minunanna asalin yadda gurin yake kenan latu'minunanna lalle ku annabawa za ku yi imani da shi walatansurunannahu za ku taimake shi shi yasa a ƙarshen fi'il ɗin an gane fi'ilan guda biyu tu'minunna da tansurunna aka yi musu rafa'a an gane don ya nuna maka akwai alwawul jama'atu da aka goge akwai annunu ta li'irabin fi'il ɗin an fahimta da aka goge akwai wawun da nunun sai aka bar zamma litadulla alal harfil mahzuf asali latu'minunannahu ko latu'minunanna bihi latansurunnahu ina fata mun fahimta to wannan na nuni akan kenan jama'atul anbiya'i ake nufi ina fata mun fahimta da haka kada ka zaci cewa fi'il din na mutum guda ne a fi'il din na jama'atul anbiya'i ne dan kada ka ce to ina wawul jama'a sai mu ce an share ta ne a ina take kai baka ganta ba ita ka'idodi na ilimin nahau da larabci shi zai tabbatar maka da ita ina fata jama'a mun fahimta dan akwai bambanci tsakanin tu'ummi nunna da tu'ummi nanna akwai bambanci jama'a tansurunna da tansuranna tansu runna da ranna an fahimta da bamma da nasba akwai bambanci jama'a a nan fa'ilan nan guda biyu inda aka yi mishi bamma fa'ilai ne mubari'ai suka haɗu da nunu taukidi saƙila lakin ittisaluha ghairu mubashar ittisaluha ghairu mubashar don an goge wasu harufa da wau da nunun ina fata mun fahimta in ka tashi lirabi sai ka bayyana su kana bayyana su a lirabi sai ka ga ma'anar ta fito maka a fili e shi yasa in baka gane lirabin kalma ba ma'anar ta ba za ta taba bayyanar maka ba dan wani zai zo ya fassara latti ummi nunna lallai zai imani da shi zai yi a'a za su yi dan ai suna da yawa latan surun da za su taimake shi su annabawa ina fata mun fahimta dan haka kaga la tu'minunna fa'ilun mudari marfu'un li tajarrudihi 'an an-nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi an-nunul mahzufa an-nunul mahzufa wal wawul mahzufa ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع والضمة في آخر الفئل تدل على الواو المحذوفة في زمن والنون نون التوكيد حرف مبني على السكون على الفتح لا محل له من الإعراب ina fata mun fahimta kaga ka fito da wawun ka fito da nunun ta irabi amma a rubuce da karance duk ba a gansu ba Allah an fahimta Allah shi kiyaye a dai wasu na'am kai suka faɗi da aini na'am na'am wato li'irabin nan jama'a in ba ka fahimce shi ba gaba ɗaya ba wai ƙur'ani kaɗai ba babu wata ma'ana ta larabci da za ta bayyanar maka ina daga cikin abin da waɗancan suka zargi wato suka danganta magana zuwa ga sayyidina Uthman wai da yace a cikin ƙur'ani akwai lahani wasu tuqimu wal arabu bi alsinatiha wai wata aya ce aka karanta mashi a suratul nisa'i lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sai aka ce wal muqimina as-salah suka ce wai wannan kuskure ne na nahwu ala a cikin alqur'ani kuskuren larabci ne abin aibantawa ba ma ƙur'ani kaɗai ba ka yi lahani a larabci abin aibantawa ne balle ya faru a cikin alƙur'ani suka ce gashi usman ya ce ai za a gyara kuskure ne za a gyara ƙarya ne li'irabin ne ba su gane ba da sun gane li'irabin jama'a da ba za su faɗi wannan ba kuma fahimta da kyau jama'a ka tafi ka karanta shuburu zahab fi ma'arifati kalami al-arab tare da sharhin shi na ibnu hisham شذور الذهب في معرفة كلام الأرض يا كاو دنا مغنغن دوكا يا ردن سو haka jama'a aje a koyi larabci eh ustazi a koyi larabci aje a koyi larabci a gurin malamai da suka kware da harshen larabci kuma ahlus sunna ba in bid'a ba ahlus sunna aje a koyi larabci dan larabcin nan wani buhu ne da Allah ya saka alkur'ani da sunna a ciki in baka baka da mabudin buhun to ba za ka fahimci alkur'ani da sunna ba na fata da mun fahimta dan na daga cikin abin da ya rauni a cikin ahlus sunna za ka iya ganin ahlus sunna ana ta jayayya da shi akan wata matsala ko ya rike wani hadisi gam ana ta musu da shi ana ta jayayya ana jijiyar wuya aka ce wani ya dan yi mana li'irabin sadara biyu a cikin hadisin ba zai iya ba haka muƙabala ta kama wani ahalu sunna matashi ne mai da'awa da wani dan shi'a yana cikin magana sai ya kuskure shi ahalu sunna da ya kuskure sai dan bid'an ya gano to wannan fa dama bai iya larabci ba shikenan ai sai dan bid'an nan da ya rike ayan nan ya wani dogon li'irabi dogon irabi na minti uku ai sai ahlus sunna nan sai rikice shi kuma dan bid'an da ya gano lagon shi sai rike wuta ce to sai an ma yi wa ayin irabi tukuna kafin a wuce kai kuma to ba irabi shikenan haka wallahi jama'a mu je mu koyi larabcin nan wallahi mu je mu iya shi mu matsu malaman mu ahlus sunna Allah ya yi mana baiwa jama'a babu wani ilimi da muke bukata na addini jama'a da sai mun tafi gurin yan bid'a muna da malamai ahadu suna da za su iya karantar da mu har waɗannan littattafai na zaure jama'a to malaman mu kwararru ahlu sunna ne za su iya karantar da mu ina fata an gane la shi kiyaye kuma dai a gane wani na na yi jawabi la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آية 83 الله مدوكين سركي يتي أفغير دين الله يبغون
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe ya yi kira ga al'umma gaba ɗai sannan ga ahalul kitabi a keɓance ya ce a faghaira dinillahi ya bugun yanzu nan mutane mutane suna neman lalube suke ga wani abu daban ba addinin Allah ba a faghaira dinillahi ya buhuna yanzu mutane wani abu daban ba addinin Allah ba suke lalube gargajiya da abubuwan da suka gada iyaye da kakanni da bautar wani Allah wasu addinai suke nema ba musulunci ba ba addinin Allah ba وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها الهال من في السماوات والأرض dukkan wata halitta da ke cikin sammai bakwai da ƙasa aslama lahu ga Allah suka sallama suka miƙa wuya tau'an wa karhan sun ƙi ko sun so ga Allah suka miƙa wuya sun ƙi ko sun so ga Allah suka sallama ina fata mun gane malamai suka ce muminai masu imani sun sallama wa Allah da imani sun sallama mashi da bauta sun sallama mashi da kadaituwa wurin halittu ma'ana shi kadai ya halitta shi kadai ake bauta ma shi kadai da a sunayen shi da siffofin shi sun sallama wa Allah faw'an din kenan an fahimta to sannan kafirai su kuma sun sallama wa Allah ne karhan ba dan suna so ba dole suka sallama game da ikon Allah dole suka sallama game da tsarin Allah ba su isa su ce su ne nan na bara su ne na bana ba ba su isa su ce ba za su mutu ba jama'a mutuwa ba tsari ne na Allah ba jama'a kaga kafiri ya sallama wa Allah bau'an anan ko karhan karhan dan dole sai ya mutu an fahimta kafiri bai isa ya ce shi fa ba zai tsufa ba kaga aslama lahu man fi samawati wal ardi kafiri taw- karhan an fahimta mumini kuma taw'an bai isa ya ce ba a taba wani lokaci da babu shi ba bai isa ya ce ba a taba wani lokaci da bai san kanshi ba in ma akwai shi bai isa ya ce cuta ba za ta kama shi ba bai isa ya ce ba za a yi rana ba an fahimta bai isa ya ce dare ba zai zo ba bai isa ya ce damuna ba za ta zo ba bai isa ya ce rani ko kaka ko sanyi ba zai zo ba kaga ya sallama wa kudurar Allah ba don yana so ba shi ne karhan ɗin ina fata mun fahimta ba wai sallamawa ce ta ya sallama ya samu lada ba ya sallama ne ba don ya yadda da Allah ba a ya sallama ne ba don yana so ba shi yasa sallamawar ba ta da amfani ina fata mun fahimta yanzu babu wani arne ko wani kafiri wanda yake bautar wani Allah da zai ce shi fa bai yadda a rana yau ba ba wanda ya isa bai yadda a dare yau ba bai yadda ɗan shi ya mutu ba bai yadda uban shi ya mutu ba kaga aslama lahu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan mun fahimta wa ilaihi yurja'una kuma idan suka mutu yu zuwa ga Allah za a mayar da su wa ilaihi yurja'un ya zuwa ga Allah za a mayar da su Allah ya musu sakamako na ayyuka da suka yi ayyuka na alkhairi ko na sharri a wata riwaya wa ilaihi turja'una a matsayin iltifat ma'ana kuma ya zuwa ga Allah za a mai da ku nan ku ahlul kitabi da ku musulmi da ma duk wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa halitta ta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace a aya ta 84 Allah maɗaukakin sarki ya ce qul amanna billah
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون na'am ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah ta'ala ya ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين Allah maɗaukakin sarki ya ce kul ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce da waɗannan ahalul kitabi ɗin yahudu da nasara amanna billah mu dai mun yi imani da Allah mun yadda da Allah wa ma unzila alaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar a kanmu na alƙur'ani wa ma unzila ala ibrahim kuma mun yi imani da abin da aka saukar akan annabi ibrahim na suhufi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa kuma mun yi imani da abin da aka saukar akan isma'il da wanda aka saukar akan is- ishaqa da wanda aka saukar akan yaquba na wahayin Allah kenan don duk annabawa ne Allah ya musu wahayi mun yi imani da wahayin da Allah ya saukar akan su wal asbab da waɗannan jikoki da waɗannan jikoki wato waɗanda suke jikoki ne na gidan annabi annabi yaqub annabin Allah annabi yaqub sune al asbabi din wato jikokin gidan isra'ilu jikokin gidan isra'ilu isra'ilu din shine annabi yaqub laƙabi ne gare shi Isra'ilu da ma'ana Abdullahi don haka al'asbabu su ne jikokin gidan Isra'il waɗannan jikoki waɗanda suka wato asalin warwatsu daga gidaje goma sha biyu daga cikin ‘ya'yan annabi ako don haka mun yi imani da abin da aka saukar musu kaga banu Isra'ila kenan Allah sai keɓance kuma Musa da Isa saboda annabawa ne na banu isra'ila amma tare da haka suna da tasiri a cikin mutanensu don ai suna cikin al'asbabi su ma ko ba haka ba to amma Allah sai ya keɓance su don nuna maka matsayin su da wato asalin littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu Allah ya ce wa ma'utiya Musa wa Isa haka mun yi imani da abin da aka bai wa Musa na attaura wa Isa haka mun yadda da abin da aka bai wa isa na injila shine wa ma'utiya musa wa isa din wannabiyuna min rabbihim kai da ma duk abin da aka taɓa bai wa wani annabi annabin da ya zo daga wurin ubangijin shi ko abin da aka taɓa bai wa wani annabi wannan abin na littafi ko na wahayi da ya zo min rabbihim daga wurin ubangijinsu duk mun yadda da wannan la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa mu ware mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba mun yi imani da wani ba mu yadda da wani ba la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna kuma mu mun sallama musu mun yadda annabawa ne daga wurin Allah littattafansu mun yadda gaskiya ne daga wurin Allah an fahimta da kyau jama'a kaga wannan yana ƙara nuna maka raddi ga ahlul kitabi mu na daga cikin ɗabi'ar mu mun yadda da annabawa mun yadda da abin da aka saukar wa waɗannan annabawa ba mu cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba ina fata an gane wanda kaga kenan wannan na nuna maka ashe aqidar mu mu musulmi ta fi kammala ta fi cika ta fuskar imani da annabawa da imani da littattafan da annab Allah ya saukarwa annabawa don in yahudu na da imani da littattafan da Allah ya saukar da annabawa kafin Musa ya yadda da Musa ya yadda da wanda aka saukarwa Musa to sai dai aƙidar shi tana da naƙasa da tawaya tunda bai yadda da Isa ba bai yadda da abin da aka saukarwa Isa ba bai yadda da annabi Muhammad ba bai yadda da abin da aka saukarwa annabi Muhammad ba kaga akwai na ƙasa a cikin aƙidar shi ka dawo ka kalli Kirista in ma ya yadda da Musa ya yadda da Attaura ya yadda da Isa ya yadda da Injila amma aƙidar shi na da naƙasa da tawaya saboda bai yadda da cikamakin annabawa ba bai yadda da alƙur'ani da aka saukarwa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama amma musulmi imanin shi ba zai cika ba sai ya yadda da dukkanin annabawa sai ya yadda da Musa da attaura ya yadda da Isa da Injila da zai ce ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam amma shi fa bai yadda da Injila ba ko ya ce ya yadda da annabi ya yadda da ƙur'ani amma bai yadda da attaura ba ko bai yadda da musa ba ko bai yadda da isa ba jama'a za a kira shi musulmi ba za a kira shi musulmi ba kaga kenan idan aka ce ka gwada tsakanin aƙida ta yahudawa da yahudanci da addininsu da kirista da kiristanci da addininsu da musulunci da musulmi wata aƙida ta fi kammala da cika wacce babu na ƙasa cikinta jama'a ita ce aƙida ta musulunci ita ce aƙida ta musulunci shi yasa Allah a aya ta 85 ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya biɗi wani addini daban ba musulunci ba a matsayin addini ya kama wani addini daban da musulunci falan yuqbala minhu Allah ba zai taba karba mishi ba wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma zai kasance a ranar lahira daga cikin masu hasara duk addinin da ka bi bayan aiko annabi da saukar da alqur'ani duk addinin da ka bi in ba musulunci ba ne to za ka yi asara a ranar alkiyama don Allah ba zai karba maka bautar da kai wa Allah ba don haka kai kirista da kai ba yahude da kai ba maguji in har kana ƙaunar Allah in har kana fatan Allah ya karbi aikinka ya zama ba kai asara ba a lahira ka musulunta ka shiga musulunci in ba haka ba duk bautar da kai duk aikin alherin da kai duk zumuncin da kai duk tausayin da kai duk zumuncin da kai duk azumin da kai don kusan kirista ma suna azumi to za ka yi asarar ayyukanka don Allah ba zai taɓa karɓa maka ba falin yuqbala minhu Allah ba zai taɓa karɓa mishi wannan addini da yayi wanda ba musulunci ba wa huwa fil akhirati min al khasirina a ranar lahira zai wayi gari ya zama daga cikin masu hasara za mu zo mu waiwayi waɗannan ayoyi guda biyu insha Allah ta'ala inda za mu ji wasu hadisai waɗanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa'ad da aka samu wasu daga cikin ahlul jahiliya waɗanda sun shahara da ayyuka na alkhairi sun shahara da sada zumunci sun shahara da ciyarwa sun shahara da taimako da tausayi amma tare da haka ba su musulunta ba aisha ta tambayi annabi ta ce shin wannan aiki da suka yi zai amfane su annabi ya ce sam wannan aikin ba zai taba amfanar su ba saboda ba su zama musulmi ba don haka kai da ba musulmi ba in kana fatan allah ya karbi ayyukanka ka shiga musulunci ka musulunta ba za ka yi asara ba duniya da lahira allah maɗaukakin sarki ka samu dace nan ne ya kamata mu kwana a neman ishara lokaci ya yi sai allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana insha allahu ta'ala mu nema kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu a nan allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahama Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu rayayyu daga cikinsu Allah ka saka musu da alkhairi shugabanninmu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sani kai muna da bukatoci kowanne daga cikin muna da bukata Allah ka biya mana zan saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh